بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وامرك وخالق بالمعروف والناس الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق تكريم بكتابه العظيم ورضي الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا أيها الشيطان تعالوا معقل والصالحين من الأرض الذين من الرحيم ولا مدريجناهم يا أيها الذين شكرا الله عليه وسلم da suke masu rinjaye abinda ubangiji ta tara gare shi daga sani da kuma ilmashi yake bayyana shi da shi na da sani a bisa dukkanin wasa a wasu da da kuma sanin da dukkanin alama da shari'a da kuma kayan jirgin addinin sa da kuma siyasa da tamarin sa da masara na sa kuma ta sa da abin da ya faru a cikin al'ummar da suka shuɗe gabanin sa da kuma ke so shi da annabawa da ni da kuma su sun gai da labaran da labaran zamanin da suka shuɗe tun daga zamanin annabawa da kuma da tafi gure shi har zuwa zamanin sa da kiyaye wani na shi da kiyaye wani na shi da amsu da kuma da bansu da kiyaye wani tarihi da kuma ƙwararwarsu da kwanakon alawarsu da zuba wani shawarwarsu da kuma zawarwar sa'arwarsu da kuma tsananin tsarajinsu da kuma tsawon kwanakinsu da ikunan mawazin kiwararsu da kuma yadda yake mu'adati da kan al'umma ta cikin kamar wanda da yanzu da irin kusurcin sa sai ma ya Allah ya zuki wasu da kuma yadda yake mu'ada wato suna hutu dukkanin wata jama'a daga cikin hannun da zai kiristoci ko yahudawa abin da ke cikin samun nasu ma ya Allah ya kafa su da da kuma sanar da su sirrikan addinin namu da kwakwo da iya tsaye da wanda ke cikin addinin su. Da ba da labari na wanda suka rubuta shi a cikin wannan da wani sa. Abin da suka koya a cikin wannan bayan Allah ya kafa su labarin shi. وبينوا في الحديث وعلى الأموات الأرضي kuma abin da suka tattanta har sai zuwa kiyaye wani zuwa yi sana da zama da nuka da rawa. Da kuma bayan da zama zanta gari ga alfarin da ha gari bi alfarin da rage hawa ya su da nuka sanin sa da bakin kalmomi a cikin larabci da kuma nau'i nau'i a misalin larabawa أول مرة في كمية من الزيادة ولحفظ الأيام وجه النواب واحدا على بعض يضرب مثلا للكبوس ومعاني أشعارها ومعنى الذنوب المؤمنين هو أبو يوسف يدعو إليك وتشبه وتنجو من ثم من هو أسفات معناه الإمارات haka ga tsaro zuwa ga sanin nau'i na tsaruwan magana da ke da kuma yin kuyo da cewa su bayyana a fili dan kusantowar nan ko kusantar da fahimta ga abin da yake yiwu fahimta a ciki. Kamar ya wani yake ciki har yi zuwa kuma da yawan suka yi da shari'a da ba wa wani a cikin sa ba kuma misali ba. أثبت ومن شريعة صلى الله عليه وسلم فكره ويولي بكم على أيضا كره كل شيء مهدى وأن kowane abu da shi wannan abu ne mai kyau wanda yake fito da shi dan lalata ta yake da wani mulhidi wanda yake gaba da addini ko wani mai hankali wanda hankalin zai ke ɗarki a lawa to zubin ba za su da shi ba. Ina min da ake kula sai da fuskar tsarewa. Barne ko da mai gudu da waɗanda abubuwa da aka amanta yana masa tsawo ko yana kawo cewa to zai zama da zafi. Na idan ya samu da bayan da Allah ya zama yake a zuwa gare shi sai ya wani gaskiya sannan kuma ya kyawu abin da yake kira zuwa gare shi ba za su yi ba wani yau da wani mutu a kotun shi a tsara wannan ma sannan abin da ya hasa musu na gina da abubuwa kuma abin da ya hasa musu da kuma na yau wani ya yi rawan da mutuncin su dukiyoyinsu daga abubuwan da suke wato dukiye ya koki da gaggawa ko abin da yake a duniya wasu abin da na aji da kuma abin da yake zuwa da wuta a rana. Daga abu biyu. daga wanda ba wanda yake yi zansa ba wanda yake yi kiwaya da shi kuma wani zai da cikin sa sai wanda aka san yayi karatu ya kawo zafi ya kan zuwa ga shi sai a kokarin fahimta sai ya ɗauka wani ya sake ɗauka wani da ke kowa akan da mai shi ne kawai da yin wani amma wani kusan zai da aka san fitar da komai ba baya da zuwa da mutum ba ga shi ko ya zo ya na wani yanzu mutum sa ne kawai kuma da sun samu kuma da sun zai ya yi mata zuwa kare wannan daga nauyi jirgi da kuma wani da sani kamar likitanci da kuma sanin mangarin mutane da kuma sanin bambarai da kuma sanin da zai da kuma kawo da wannan wajen da suke da wani daga wanda su wakar makonan kan dole yi wa gaba da kusa sani da zama a cikinsu a wata yin wani abin koyi kuma shi da asali a cikin banda shi ma'aiki a kusan baya da karatu baya da amma da yawa da yin sun sa magana da yin sa a likitanci in an je ga za ta zai kama ko ka zai ba ta zama kula amma ka kowa a yi duri da kuma a yi kuma ya zama shi kuma a zanta wani ko kuwa da abin masu tsarin masu ilmu ka da ake cewa kulu a yaran zamu ne ake so tsayin sai ka faɗa abubuwa in ka koma sai ka ga ya dace da wasu yaman kala da tsarin suna kawo mutane wannan suka rufa samun tsayin tsarin ko wanda biyu a ma'aikin talatin da suka ta a wani ruwa akwai zabi na karin ruwa ko tsawa ta awar da kariya ko a kariya kuma a ban da shi da yi bari ya cewa ta abubuwa da ke kulwa sun zama shi a wani wata ana nema da labarin da faruwar ta al'uwar na hukumar da ma ya kasa da su da sake da ganin samuwa وقوله صلى الله عليه وسلم يا أول آدم يا آدم قال وقد الوحي صلى الله عليه وسلم عليه سوى شيما بريكي يا تبدا دي ويا تبدا دي تبدا تقول أكي مكا يسا أمدي يبكي نوان سكرا فجاء وصل دنيا رمزين سكرا وقد وصل مكا أكي كانا وقد تجمع سكرا أواد بعض البنات ونبي يشعر هو المنزل والواقع لمن يقع ويعمل بيت ما يسترد ذلك فبيت يعتقد عليه فرق وفصل الآخر وهي لأول ذلك وهي على ذلك الدائم هما wato mafarki a mafata ne idan ba a fassara shi ba yana iya zama kewa amma a aka masa fassara to duk fassara da aka masa an jawo sai a wannan ba an jawo abin da aka fassara kan yana nuna ba shi
قولي وقيا لا تبيا وقيا لا تشكى وقيا وقيا من الشياطين الشيطان abubuwan da mara Allah da ya ce mafarki kala hudu akwai mafarki na gaskiya wanda abin da zai yi gaskiya ne kuma abin zai abu akwai wani mafarki shi kuma wanda yake mafarki ne gurin da kan zo shi a wanda duk da zai ana kana na yana da wani farka zai da mafarkin nan wannan ba wani mafarki ba ne za a ba wa mafarki ko wani mutum ya zo gurin wani gurin wani malami cikin so yake ruwanci da abin kuma ya kama ba ku zama kanin sun da amurka ba su shi Allah ya kanan ka ne da amurka wani aiwa ne su ba ne don ba su kare abin da za a yi duka ne su kama wani gida su zama mamaki ya ji mai wajen kuro za a raba ba a shinkafa ba kuro a sa yaji a sa wani ko shi ne na Então, quando eu ouço a pergunta, wake ne kawai, yana zuru, in dai kasuwa ce da suka cikin wanda wajen Allah da zaɓa. Shi, har ya san su ne zai yi rawa. Ita na masa mutuwa wanda ya san ba, suka sha ruwa. Da su wake kudu, da suka cikin su kuma ya sha ruwa, zai gane. Ta a sha ruwa ne cikin na tafi, ta annawa. daidai ya sa aka raba wani shi shi ko shi in da ku ba za ku ba daga nan shi ne ba wanda yake yin ruwa kuma ga shan biwa na cikin shawa ina jira jin haka ya faru mana shi da haka yana wani wanda ya zama wakil ruwa ba wani ruwa a waro ruwa a kuru ruwa a laruwa yana zuwa daga sama ruwa a kogi ko ina ya yi warware ne a wanda na haka ruwa. Allah annabi bari a haske bin amana. Bin amana da tsara da wani jini jiya duk ba an dace. Kuce da ya dace. Ni da kuma da ruwa ba wani jiga a cikin suna. Tsawon dare ruwa ko da ne. Allah ya ruwa ba. Kuka kuma da zuwa ne. وقيام الجواب حسن الوجه من الشرار ومن الجواب هذا لا ولا نلم جواب لكن الجواب لا الجواب الجواب da kafin zakira da nuna ikin Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin da ruwa da shi da cikin ruwa sai wa da shi kan wai wani da annabin ba abin da yake so nuna wa shi abin da ka sa a ranka shi za ka ga wani daga alƙalin da zai domin iko akwai na farko akwai gidan da daga Allah ne ba wata ishara da Allah ne ke yi wa mutu wanda kuma yana faruwa akwai wani gidan shi ko da zai zuce ba abin da ka sa a rayuwa kuma ta fi da wani yana wanda zai zuce sannan da mafarki wanda yake shi kuma na bukata wa shekaru daga shekaru da kuma zai zumburu wani abu mutum da ta gani ba na kuma da ba ta mara kamar da wani yi sallallahu alaihi wa sallam idan zamani ya kusanto ya kusanta ba zai wato zai ku ya ga mulkin mumini ya yi ƙarya da mumini ya kwanta shi ya tashi abin da ya gani a wajen cikin ya auku wannan yana cikin alamun da shafi ya
وفي أحد كل ذلك أولا da fadin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake sanyi shi ne asalin kowace cuta
وفي أحد شيخ الكبير رضي الله عنه قوي
a cikin garin ka na ku tashi da gawar ma'a a yi zuwa kuma wani gida ku da sanyin da ke jawo
وما رضي عنه فيها الكبير رضي الله عنه قوي أمثلة حول البدن والأمور إليها راجعون da kuma abin da aka rawaito daga shugaba na goma a wani sama a cikin yadda da abi hulera na daga mutum da zai ke cewa uwar hanji ita ce tafcin jiki wani cikin ka kamar koke ce a cikin jikinka wani ruhu ina ha wata su su kuma jijiyoyi suna kaiwa da yanzu da wata kwanan jini da abin da suka tafi suka masu a cikin jikinka na za su kula shi
وإن كان هذا من سلطان فإنه ببعضه وقومه عنه to hadisin a wala kali da wala ta kula da wala hadisi ne wala ba za mu yi kan shi ba sun da yawon da wasu ma da wato cewa hadisin ba mu
فسلم عليه الداعي amma wata wani ya yi magana akan wannan hadisi خيرها تداوته
da fara ma yi zama ba وإذا a cikin masallama mafi alherin wanda za ku yi magani da shi shi ne shaƙe a su'udu wani dudu da tura tura wani hijabun da kuma shushawa in za a tsara da yin mutum wani jini wani zai fita wani washiyu da kuma wato kwanta ciki shi ne abin da za a sha mutum zai sauki da wa galibi zai zo nau'in cutar a cikin da ke a makogon ciki ko ɗaure wasu kuka ba wani abu da zai ma wata ne wanda ake a kurar da suke kawai cikin sauki a kurar da suke zai ke zuba da wa wani sa ake kuma kawai shi saboda yana dawo da kaɗaɗa ka ce ka dawo da kaɗaɗa ka ce ka dawo da kaɗaɗa ina zama shi wani nan sun zuba da irin magungunan wa'ayyar wa'ayyar وحيث الإنسان يوم سبع عشرة عشرة وإلى عشرين game da fahimtar Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mafi alheri a wani za a yi a yi ranar sha bakwai ga wata ko ranar sha tara ga wata ko ranar shirin da ɗaya ga wata.
وفي وجود سبعة أشهر هذا الليل Bayan da Allah ya karɓi kudin gindi wani itace ne. To yana da magunguna iri iri daga cikin maganin da yake yi akwai magunguna guda bakwai cikin su har da maganin mafiya suna maganin.
وقوله ما خلقت من آدم من شر البدن لا تؤمن da fata ma yana Allah sallallahu alaihi wasallam an alai da cikin wani kwariya ba mu san ne da cikin sa ba
لا تؤمن فإن كان لا بد فثلث للقرآن وثلث للشهادة وثلث للدعوة Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zama ba ba ya tsayawa bai kasu cikin gida uku kashi da ya ci abinci kashi da ya sha ba kashi da kuma ya yi numfashi a ciki
ومن سبيل أن تؤمن قال قل هو أمر أمر an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga wannan mazin sa uku sun wai sa uku nan mutum ne namiji ko mace ne ko kuma tsada ce wanda yake dai da hasura guda a kan ra'ayi sun fi sabai ko Allah ba da labarai iri a cikin sa to shi sabon ma kan zargi da baya ne sabon mutum ne namiji ko mace ce ko ko gari ne
قال رجل ولا أشرك أشرك يا رجل فكن وإشاء أربعة ma'aikin Allah ya ce ai namiji ne mutum ne wanda yake ya riga ya koma ka ya fada yin fitato shi da daga kirsu sun zauna a yanayi wanda shi haka ma'ana ma'ato kudu kuma sun zauna a sha
وكذلك الدعاء والسلام
haka na masa da ma'aikin Allah ya bayar a cikin zamanin na saboda su kuma abu da wani wannan na daga wanda larabawa su bukatu bisa shigarjuwar su na saba sun yi zai kira wannan saba sosai in mace ita ce na faɗar iyaye da sai mace iyaye ga kuma da hamsin ko da kuɗari ma su ga dama larabawa sun fi kira wannan saba amma ta da haka sun suka yi sabani sai da su kamar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da suka sabani a kansa shi ba da aka san baya da su baya da su ko sai a ce a kuje gano shi da wani wani wasu da sabanin da amma fadin bayan Allah sallallahu alaihi wa sallama asila shi yau su ne asalin larabawa ko su ne akwanin sa su kuwa wato nisbitu wanda su ma suka je da cikin larabawa bayan sallah da zama yace wato su ne makowar su ne farko kan larabawa wankan su wanda ko su ne makowar larabawa kabilar azu bani azu su kuma su ne kafaɗar larabawa su ne kuma farko kan su kuma kabilar amsara su ne farko kanta kuma su ne tsohuwarsa ayyuka. Shi tozo ake nufi da gari. Tozo shi ne gari. Akwai Inna zamana Kamar mani ita da Allah ma ita da ma ce wa zuwa duniya kuma zagayewa kamar yadda yake da tabbaci iyalin kamar ka. kamar ba ya ga sun sha tun wani sauki ya ce in kusuro ya su ji tsaye. Da barin sa dai fada a kan hadisin nan zikiri cewa kyakkyawan kanki guda ɗaya za ta goma shi da sake kusa masa. Sai zama da rita mutum sai na kan harshe. a harshen ka ɗaya hamsin kai amma a cikin jari abin da Allah zai rubuta maka sai rubuta maka da dubu ɗari biyar saboda kowane ɗaya akwai goma ce. da fara fara yi sallallahu alaihi wa sallama a halin yana wani bijire wanda ya ce madan nan wato bijiran kuciyoyi ko tabaru wannan bijire. تبدأ ما صلى الله عليه وسلم أقول لك إذا كان يوم الجمعة شيء عن الجملة وأن جاب ذلك مدينة ذاك الله ولي فواجه أجل وإذا مدينة ترى أيوة تبقى ذاك أنت جميع تتكتب شيء الجملة إن أقول لك إذا كان الجمعة يوم الشيء الجملة إلى مدينة ذاك ما جل لك أقول لك إذا كان يوم الجمعة wannan hadisi malamai su magana kan su ne malamai su shin wannan yana nufin ba lalle bane shi mutum ya yi tahaddi wajen ɗaliban ilimi suka ga aba ne da ba yanzu da mu ji yau kan daga waye ne buɗe maka hijabi na mako lalle lalle ga kawai kuma ga zamu ne daga aba ne waye na maka ko da ke za ku na horori a zamanci da suna mai sirri daga aba ne amma dai ana kallon su da mako zuwa in ma yanzu da suna kawo kun ga kanta cewa ta'awa ba ka zaka tura mutum da kula da wannan hadisi zai zauwa a kawo in dai ka sa gabas mana wanda yake ganin kun da ke in da sala mutumin da yake bangaren mutum in dai ya sa gabas a kamata su zama gudu ya sa yamma a kamata su zama ba su suna yi kamar mu da zan zai wuce in dai ka sa arewa ko a kafaɗa ka ta hagu ka sa kudu a kafaɗa ka ta dama sanda za ki tsalla a tsaka da a bisa gumo wani amma in kana da iko ko kana da wata na'ura da za ta yi samu da daidai da kama ciki ita na ka yare amma da kan wani zai ci kuma ya kan baka ba ko zalla ka kuma magana da Allah da Allah da imam wanda ya zama wajibi a kan jikan a kan Allah shi ne imam kuma kun ce wanda daga ba shi ne amma ne ban ya san daidai da kan ba da ke zuciya ka ka tashi kana zuwa misali musamman da rawa da Allah abun da yake ini ko ana da tabbacin cewa shi ne kallon da kan ka ka kallon sai a kisa da mutane ku karka ki kuma da yake da ba shi ne man shi ne zai karka ki ya karkace sai to da ake ganin su ne da ya tsalla insha Allah Tabbata ma ne sallallahu alaihi wasallam da ibada ko ne da zama gawo yace ni na ji ka sarrafa dauki فلما إذن الله عليه وسلم دي فتاك دي مدر موتكم يتد شيء كذنك سيئا لكذا ما أكون فنان فنطايا إيه فنطايا إني بك شكا أنا مرهو إيه بك تايا أكشي بوش أن دوا ثم أجل كلمة ذاك أكبر وأجيب ذاك أكبر إيه كما تلا جانا ما يكون wannan shi zai fi tunatar da bai maka shukka da tana cewa aiki ba sai a dawo kan aiki ba a gaba da shi zama zama ba ya rubu ba ya amma ga shi ya san ka'idoji na rubutu da ya san ya san wanda ya kamata wanda mai rubutu da sun yamma ya kamata ya shi ko a zakar da yin muhimmi muhimmi a nan ba sa nan muhimmi kosawa ya kan mutum ya ba su yi wani sirri kawai ya ce muhimmi da zaka kosa a san akwai wani na kosawa wannan mujallar din wanda Allah ya sa cikin ayan tabaraka wa ta'ala ko yake cewa a ayar bashi ya ga wajen amalin da ta da yanzu da yin adalci kamar tsabtu sai da yake cewa wani mujallar da alayhi hau wani mujallar da alayhi hau ita mujallar aka ɗauka kuma ba
قال محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون لا يكون
wannan da cewa ba shi da na cikin zama da sun ce da rubutu ba amma ga shi an ba shi sanin kowane abu حتى لو ولدت آخر بما يكون
har ma wato hadisai sun zo da suke isharar zuwa ga cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya san yadda ake rubuta harfa ya san yadda ya kamata a surar da su rubuta wa kyau ya taɓa ganin wani yaro da ce ga yanzu da ba a yi ya kama hannun da sai ka wani da ba yi nuna shi ba da ba a san ba
قوله لا لا تؤتوا بسم الله الرحمن الرحيم amma kullum da dai sai kan yi wata a cikin bismillahir rahmanir rahim رواه ابن شعبان بن عباس ibn shawar da shi da wannan hadisi da hadisi sai na Allah ya abbas abin da cikin hadisin nan da wanda aka rawaito da sayyidina Muawiya cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko shi din sayyidina Muawiya ya kasance na rubutu a gaban shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ma insha Allah ya ce shi kan wado sawada sannan kuma kan motsa alƙalamin da rubuta harfa da shi ka sai da babu da tsaya da kyau ka rarraba haƙoran sun sassaurin hari sun za ka rubuta sun kika su sha zama haƙoran sun mutu su zai kama ko har ka bari bakin mutane ya hari in dai mutane to wannan kurin na mutane ka bashi ya ya hari ne a kama kuma sannan ka kyautu da rubuta Allahu sannan ka Allahu ka mace kuma lawa wasu da kwalliya yadda Allahu bai rubuta kyau saboda su zan jalala wani gano da alama da ka dora mun wadda wani mana ka dora abinda a san saman gunja ya tsakanin da su guda kuma an gama abinda a shawar da rubuta a kaji ma ji ala zai yawa san damuwa daga da haka fasara mafi kyau kakka zo fasara abu biyu da shirin yin rubuce ba da kuma yau a baya da kuma baya kan da ba ba ya da shi baya ma haka shi ya baya da shi da baya ka ka da ya yau ma kan gin shi da kito da da shi ne kuma na ba ba ya yi kan dole na
وهذا وإن لم تصح رؤية أنه صلى الله عليه وسلم كتب
wannan na ganin cewa da inganta alwayoyi cewa shi kamar kuma da zama ya yi kuru ba
فلا يقول أن تذكر هذا فإن الكتاب والسنة amma wani abin yin mamaki zama an hana an azurta shi san duk wani na abubuwa amma kuma an hana shi rubutu da yin karatu bakiti ya san shi shi kowai cikin rubutu da karatu amma ya hana shi wannan shi ne ita magana وأما النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية يحبهم عليه أشعارها amma san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a kan suka zarabawa da kuma kiyayewarsa da ma'amunin ma'aikin su أمر مشهور wannan al'amari ne wanda ya shahara
ذكرنا على على بعضه أول الإسلام hakika ko fadakar nasara shirkacin safar kuma wani littafi
وكذلك يحبون كثير من لغات الأمم haka na kiyaye wa wani ki sallallahu alaihi wa sallama a bisa da yawa daga cikin nan wato har sahara sallallahu أو به لا سلام سلام amma fadin da cikin wani da ke cikin sana sana وهي نزلت في الحبشية shi kuma ta gara habashiya wani habasha sun suka ce sana sana sana ba ke da kyau bakar kai da akwai da ha sana sana washe guda ba sana tare da nufin sultan wahaya fitina a ƙarfi da abarin da ha sana sana da sana sana da zafin fata da tafa da tafa ne mai kyau
وقوله ويسر العالم da kuma bada ma'aikata Allah da yake ta ayi wacce ba cika sha ƙarshen duniya to wannan halin suna da bin kisa shi ma dai a yaren habasha وقوله في حديث أبي هريرة أشرف زردا da bada ma'aikata sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin nan na sayyidina Abi Hurairah wanda yake a cikin fadar da ai ma'ana ma'ana ciwon ciki shi ne a cikin badarsa kuma wannan rashin fara ne ba ma an sarar su bane ba ma da su bane
إلى غير ذلك ما لا يعلم بعضنا ولا يكون به ولا يفعل به yanzu a wani wannan na daga abin da wato ya zama ba wanda zai san irin wannan ko wanda zai tsaya da sanin kayan da ya shirka ba yi na kuma na sai wanda ya zama ya tsaye yana karatu ko ya rubu ba kan da bai shi da yau sai kuma ya rinda jima abota ɗin wannan ilimi tsawon rayuwa bai ba su ba abin da suka yi ba.
وهو يقول تعالى الله تعالى قل لن يكون ولن يرفع
Shi ko mutum ne wanda yake kamar yadda Ubangiji da wani kuta ala ya mace ya tuban shi cewa shi ubi ne mai takama da wa'ayi ne shi sallallahu alaihi wasallam da tuban ubi mai tuban sawa.
ولا أدري اسم يده ما يدري فرده
Ba a san cewa ba ya Allah ya suna da wanda yake da irin wannan sifa ta ilimi ba.
ولا نشأ بين قوم يغفره ولا جاء من شيء Sai يغفره kuma ta sa tsakanin mutane wanda suke da ilimi irin wannan ko suke karanta wani abu daga cikin wa'annan al'amura ولا أريكم وحكم شيء إلا shi maka wani a ba ta asasa ba san shi da irin wannan ilimi ne kawai.
قال الله تعالى Wani ya wata وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تكتبه بيمينك ba ka kasance ga waɗani da wani gare ka kana karanta wani sarki ko kuma kana rubuta shi a hannun ka. Idan da tsamar buɗe nuna kamar da aida ba. Da ka kasance kana ce da cikin wannan to da kafirai da suke da neman da kai suke kura ba ta addini sannan ma za su samu damar yin kokonta a cikin da suke rabu da su da shi.
إنما كان الكائن معارف الأرض أن والأرض أواليها kadai ya kasance muka cikin sun larabawa shi ne sanin su da rasa kuma mutane da kuma labaran mutanen farko daga cikin su الشكر والبيان da kuma waƙoƙi da kuma fasaha sun ce إنما أرسل ذلك لهم فعلى الكفر مثل ذلك والسجال ببلده
abin da ya zama na da ilimi ba waɗannan da aka ambata ba in ka kashe abin larabawa to sun same shi ne bayan sun yi tabarruki da neman ilimi bayan addini ya su sannan zai sun zo samun mafi gaba da ba amma ta iya ilimin larabawa shi ne wani na sama ilimin na tsanki wani dan wani shi kuma wani dan wani shi kuma jikan wani shi kuma da shi da wani kuma su kaya kuma kowa da zafi da wani zama da a kan su da wani kaza kaza da za su zama yawan wani su zai har ba za su zai ilimin da farko sannan sun san labarin mutum farko ta dinga gaya maka in bi ka da ake kuma ne a'a labarin saramu da suka shuɗe ne a labarin mai kyakkyakin da suka yi na uku daga cikin sai dai kowa da kuma ilimin bayani shi ne magana ba a kan shi a wanda wannan sun koyo sai da mutum da ya zo kan mutum kan kawo
وما تسأل عنه sai da ya zama sun fara bincike da gurin ma wata ilimin da wasu kamar da wani وهذا من الخير من بعده صلى الله عليه وسلم wannan fanni ba su gode ne da cikin gokin na ilimin shugaba ba su hawa da zama ba wata hanya ko wata kofa da shi wanda ya yi mulki mai fata da addini zai je zai mutu da wani abu da ke abin da ka amfana haka da wato gargarai ba su samu wani wayo da za su yi ba a cikin ije abin da baka lasa zaɗin nan sai dai su ce kawai a sassan a wannan amma wasu su ce ba ilimi wani kuma ba shi na hasa su ba da kyawun a duk ba su wata hanyar abin da yau ya mutu da su a sassan a wannan shi ne kawai a tuka
إنما يعلم ko su ce wanda yake koya wannan ورد الله قوله بقوله sai ubangiji ya rage wata makarantar su da mulkinsa وكان الذين إليه عالمين وعلى الأسلام عالمين مبين har da wanda suke nuni zuwa gare shi ai wa ba wa harshe ne shi ko wannan alqur'ani ya tafi ne da harshe wanda yake wala arabi ko ya bayani ثم ما يعلم كعبة الجهاد sannan abin da suka faɗa na zo ku ga mana ce ga abin da yake shi ne zagi ma'ana girman kai ne suka fata da gangan akan abin da ya bayyana إن الذين صدقوا عنهم إليه ما تقوى أو الأمر أو العبد الرومي
Saboda wanda suke na tattawa sun biyu suna da shi ke goya ba in sun ce na ma yau a cikin goma sha ɗaya mutum biyu suke da shi wani ba shi Allah wani da ke goya wani abin da ke faɗa da Qur'ani wato ke nufi da wani ko wani da ba ka zaki ko kuma wato al'adun duni wanda yake sunan sa suka shi da jaba kamar yadda gode shi a cikin sabani su suna da gani da mana
وصل هذا الدعاء على كفار الهجرة shi ba sa ba ai ma ka da bisan da zai yi da jaba ne Allah suna wata
والقرآن a lokacin da da yawa da Qur'ani ma ya riga ya nuna to kafin sa da zama da kuma ya kai mun
وقبول ما لا يعد من الآيات an zo kada ayoyi da mutunci da yawa da za su kuma sallallahu alaihi wasallam وأخبرني وكان عذابه كان يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم in kuma ga ce a al'abdu ruhi shi ke koya masa shi ne suka zauna da shi a wanka ai san yi koya masa shi ne tabbata in shi ne kace ki koya masa sallallahu alaihi wasallam to mu ce ai ya amma da shi daga baya kuma ya kace na kan sawa in sallallahu alaihi wasallam
ما تذكر
ai sawa ya ce sunan sa إلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده عند الحرمة ولما عن سواك صلى الله عليه وسلم على كل شيء أمر أقول تعود الجزء مرة واختلاف ما عن النبي الإنسان سولك دين تعود به أمر دوام ذكر نسب الله وخم شيء غير
وهم الفقهاء الجن وفقراء الجن سوق لا روا سنة ما تفتح سنة سنة ما تفتح كل واحد سنة ذلك عاش كان الأمر حق معرفة ما شأنه وإتيان جنسه أنت أتوقع أن تكون أبدا وسلمان سنة تتجلى kamar ga wani Qur'ani da da kun ci ba ku ba ku ji ku ku zo da Qur'ani da ku ce kun ku wa shi ku ba rawan ni go man tun da ba ka Salman ko wa wanda ba balare ba ko jaba rumi wanda ba balare ba ke ga wani kana wani ayoyi da wannan fasaha Qur'ani sun ka da shi kuma za ku ba da yawa bal amman wasihi wa qur'ani wa to ke da haka ba ma su kawo shi Qur'ani ba su fahimci da tsarin da yake da kuma zama su gane yadda tsarin da yake wani gafi to yaya kuma wanda yake bawa mai da kusan harshe da zai iya na ƙarƙa a zaman auwal amuri da ishi au auwal auwal da alaƙi da shi yi da ya ƙoyi yukar da nuna hun mada a bayan in har sun ne da ƙarƙa aikin sun ce wannan babu alhari ko wani babu arbumi ko ya ishu arbumi ko tabaru arbumi ko ya babu arbumi duk su saba wa da aka wajen sunan da koma ya ne yan ma sun ta zaba kuma ya ishu sun zama bala'awa sun zama ne da ne ko ma ya ba ya shi ne duk su saba wa sunan sa ai a gaban su suka rayu kuma suna magana da su suna cikin fasaha mashi wani tambaya sun ji irin kurayen da ba su وهل أوتي أموال منهم شيئا بالمثل ما كان يؤتي محمد صلى الله عليه وسلم. شيئا أحمد يقول أبو أبو من لم ذلك أبو ما كان ذلك من شيء وعد أنت بزيد بقرة أبو ثمان. وهل أنا والد منهم والد شيء من ذلك ما أنت أحمد يقول وأنت ذكر وأنت أبو يعني إلى أبو أبو وما منع المؤمنين إذا على على عليه وابن ذاته وهو العزيز أن يدرس إلى علاقة يقول أن معيب مع العالم ماذا كما سوى أقول إن سنتك وما إن أربع آلين وإلا بيانا ثم قد سوى الدولة أي سنة يا ثم سوى الدولة تدك تساوى الزمان أوعى الدولة والمؤمن يجب أن نسمع القرآن إما ذلك يجب أن نعم حياة مكان الله سنة بدأت يجب أن نقول This was the word. ويتألم منه ما يعتقد به إلى شيئته تعتقده يقول أبدا ذات القومية لشيء أو رب الله فكر النظر إلى عالم بما كان يرمع به وأعراض به كما تقول يدعى نظر ابن الحارث يكفي جينا يشي daga wanda ya kasance yana farfada yana kinta daga labaran ولا غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يقول الله عليه وسلم يقول غير متعلم صبرا ولا كذب الاتباع فاته الى بلاد اهل الكتاب ليوم يقول كيف هو من تذكرهم اهل الكتاب وتاتى منكم ولذلك انه استمد منهم ولياتى منهم بل لم يزل غير عن وجههم الى اهل جلبي وشرائه على اهل انبيائهم wanda ma yi sallallahu alaihi wasallam da kushe bai da kan kawo musu yana kiwon dabbobi a tsarabanin rayuwar da kuciya na kuma lokacin da girma yana kiwon dabbobi ba ka kuma dai da al'ada annabawa ta ce sun marani a kan gidajen billahi tabbatin an tabbatai ne barkar su wata tafiya ɗaya ko biya wajen ta irka لم يكن فيها مدة مدة يحكم فيها تعليم التلميذ bai daɗe ba a wannan tafiya bai zauna da yawa ba sai ya dawo ba zai yi ba a ce in ya zauna da yawa a cikin gida zama yana karantowa samu kuna ka ɗin da su ne akwai farkar su yi da ya kuma za a ce samu mai yawa farka da yi saba da yi su wani kawai wani ba ta wani ba ta su yi wa shi da su yi da ya yi ba ai wannan yadda mutum yake yi zai zama yi wanda ya nufi inda ko tana ko wanne shi a kowa ce da niyyar zai ga su ake shirya ta a yi shekara biyu ko kuma mara rasa ko da kafin zuwa kan sai ne a haka ce zai da amma idan na dai zuwa shan kwana biyar goma sha biyar shirin ya dawo mafi yawan da hanya yi kuma in ya shiga shan kuma zuwa ce ba sai gudu ba san shi kawai yi islam ya jago ko ba yi ko kuma ya zai kuma da jin lawo cewa wannan ke wani kan da ta kai wata da ta yi shi a cikin da wani a cikin abu yi mai yawa ko kaɗan da cikin amma mai yawan da ke da sayan sallallahu alaihi wasallam ba yana tafiya da mutanen sa ne da rakiyar dangin sa in an yi wani abu yau wanda sun gari su ne ba ta baya ba ya kuma ba
wala ma an mutum kan yi makara idan kuma ta ba da hannun da aka sai kawai zaman sa masa ba
bisa ayi wa hadiyar na bare aukatin autayin a ce wai ya je da koyi cikin yawon wani ko yana zuwa gurin wani malami na yin hutawa shi ne haku ko yana zuwa gurin wani shi ne malami na kiristoci ko wani goga yana zuwa gurin wani samu ne duk ba a ba
بل لو كان هذا رجل لكان منكم ما اتى به فعن قال من كل اذن
inda ake ba a ya faru irin wannan to ko da ya faru ba da ma haka ta faru sai mu tabbata ba da Allah ya zo da shi da cewa ai ya yi ko bai kama da kuma ومجيبا لكل مخطئ ya da ko sai mu hujja ومسليا لكل kuma امر ya fita da kuma ya sarari domin irin kada Qur'ani babu irin samu wani ko irin mani wanda a ce kuma koyarwa yake domin ba su irin wannan irin wannan Qur'ani ba ne ba
فاتل wannan matsalin kenan ومساله صلى الله عليه وسلم وكرامته وغير اياته وبركه على الملائكه والجن yana da neman cikin batun shugaba sallallahu alaihi wasallam da ko girma wanda ubangiji ya gare shi da mai rinta ya wannan ayoyin sa fara da fara sa da malaiku da kuma aljanu
وان الله له في ملائكته da kuma yadda ubangiji da fara kwata rayu masa da jini malaiku da kuma biyayya a yanzu gare shi da yadda da yawa da cikin sa abin da ma har su kuma malaiku da yawa ubangiji ta ya fara yan kunce za ku tana fito da shi ke hasato da ke na na aisha da ku sani Allah shi ne mai lokacin da bayan tare da zuwa da fadin ubangiji da wani wata ala ne ke cewa na ko ka ambata yayin da ubangiji ke yake wahayi zuwa ga mala'iku cewa ina tare da ku fasabbitul ladina amanu yi kokari ku tabbatar da suka a samu da suka bada kusa ga Allah samu nutsuwa ku tsaya da aure yayi istattaki suna ɗaukako masu zama da kuma ne mai zuwa. Da fadin ubangi ta wani wajen da yake cewa an fata ma wani zalla da sun sallama yayin da kuke neman sauki daga ubangiji sai ubangiji ya muku wahayi ya amsa addu'a cewa annabi ya tukunce alfin sai da bala'i da su cewa zan muku madadi zan muku da da mala'iku runtuna kula ga kuma mala'ikatu da wani abin da zai yayin da muka jiyo wata gaba da cikin aljihuri zuwa gare ka suna saurare da haka alƙur'ani
حدثنا عبد الرزق الرجلي حدثنا عبد الله الفارسي حدثنا ابو احمد الكوفي حدثنا ابو سفيان انا مسلم حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن سلمان الشيباني سمع الرزق قريش عن عبد الله قال لقد رأى من آيات الكبرى
a cikin fadin ubangiji da wani wata ala ya ce hakika ya ga ayoyin sa ko wasu da cikin ayoyin ubangiji da masu girma
قال لا أعرف إلا عليه سلام في سورة اليوم ستة ألف دينار ya ce abin da ake nufi da wannan aya sai ma shi Allah ya fi dubu a bisa surar ta hakika a irin kalan da su dubu riba a haka yin shi yana da bugabutai guda ɗari shida
وقال لي هذا kaga wannan yana masa abubuwa a cikin masu sallam da kai kaza mai kaza mai dubu ke uku ba za ka yi kalan sai ma ga wata kaza mai na fiye guda uku ba ji gare ka dubu ke ji ka sai inda ɗaya a hudu a da za ka ce ga wata dubu ke uku kwakwalwa ke za ta fara kaɗa wasu nuna a ina nan kuma shi a ina ka riga shi in ga yadda ba ka yi wasi ba amma ita Allah sai fuka fuka ka ji shi da ita halitta mai kawai da shi ta ya ha
وقالوا إنما الذي ما يريد أن لا يتبع إليه من الملائكة
labarin nan da aka bayar da labarin da zata da jibrilu da isra'ilu da wani daga cikin mala'iku
وما شاهدوا من من كثرته ولم يسوء وعبيد ولم يسرع وسوء المشهور da abin da ma'aikin Allah ya yi daga yawan mala'iku da girman halittarsu duk wannan abu ne shahararre wanda ma'aikin Allah ya gasa da rikin bane وقال جماعة من أصحابه في موارد المسلمين hakika wani zama da cikin sabon ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga mala'iku a cikin hadara ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a bayan wannan
فرأى أصحاب جبريل عليه السلام في سورة يزول فقال وأن كتاب من موارد hakika wani daga cikin mala'iku wani daga cikin sabon ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sun ga sai da wuri a cikin suratan Adam ya zo ya tambaye ma'aikin Allah a habibin al-Islam a habibin al-Iman a habibin al-Iman ko a abin ne an tsara an amara da inda da wani
ولا عبد عباد موسى بن زيد وقيل هو إلا سورية في سورة يدع
sai na zuwa da amara sai na musamman da zai da wasu su sun ga sai na da zai da abu shugaban suna da salama ya zo a kasuwar da ta yi da takardi wanda ke wani sa'ayi wanda na haka ne da takardi ne sai da ya tashi na wani kada da turi ne ba ba zai yi ba
ولا عبد عليه من غير هذه السورية وقيل هي في سورة الليل عليه ما جاء به
sai na faru ya yi gaba sallallahu alaihi wasallam ya ga sai na turi da an da wa insha Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya ga wato ni ga da abunsa ki ga da sura mutane guda ne sun fara da kaya
ومثله أمير واحد an samu irin wani labari da ruwan sai ma ne cikin sa وسمع بعضهم بذل الملائكة كي لا يقبل sai da cikin sa wannan sun je da malaiku suke wa dokokin tsawa a ran da ke ga mai ko da malaiku ya kawo duki da mutum dai yana irin suka nan sa ko da yake take ko kuma da yawa duki ya sai take da abin duki da kanku wani da ne wasu kowa haka a wasu su ya dinga tiya kai da ko da magana shi to da irin wannan sun je da malaiku suke saboda jawabin su
وبعضهم فعاد أهل في الكفار لا يرون صاحبا
tashi daga cikinsu sun ga yadda kawo da kawo da suke tsalle ba su gane tsara ba yadda aka kan kawo ya yi tsalle ga wata wura ya yi sama ko ba ga wanda ya same shi ba ya kan
ولا أمسيا إلا يوم الذي لا يجب على أي منكر بين الزواج والأمر ما يكون وما abu su biyan da har ya faɗa a wani rana cewa ya yi wadansu mazaje suna suna ba da suwa mai rikinsu suna haye a kan dawaki wanda suke yin toshi da kasan sama da kasa
وقد كانت الملائكة تساعد المرأة المسلمين
hakika ba ya wasu kan suna ke tsawa da ina ikon da musu yi ba a wani da wani
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الدين الكعبة فقال وغشي عليه bayan da zama da zama ya taɓa nuna wakon da ya na hamsa ya nuna wanda ya da kuri ga kaba jibril ai hamsa ba da ya suma ya ga su
ولا إليك مسؤول الدنيا ليلة اليوم وقد أعلاه sai na wanda ya masuri shi ma ya gama da ya ga aljanu a nan da aka yi koro aljanu suka suke cin jama'a ya Allah mai san za a yi da mara min aljini ya tsare wa qur'a ran da aka zo aljanu suka zarta shi ma idan Allah kullu ya ilayya ana wa sama da wani min aljini قالوا إنا سمعنا قرآنا الزبايا يمكن الرشد ما أمن ذلك daren da aka wannan wanda ya raka mai Allah shi zai tafi ga abin da yake cewa wani jinni gurin yana nan ɗan kilomitoci kaɗan a zasu da wani nan a cikin zasu kuma har yanzu gurin gurin ban tsoro na ake da tsoro wasu abubuwa ko da shiga washa ya da ake ba za mu yi zama tana ƙara nuna tsoron amma a hakika malaman kimiyya suna cewa wani sinadari ne a wajen yin dawo da shi in ka je gurin da tashin kuɗin ka mota misali kashe mota ka cire biya ka sake abin da kawai duke abin da zai mota ci gwani da biya kan misali kan da wa'an in ka ce da abin da ka je ka ce wuri misali zai ba mu zai ba da ba kuma zai ba ko in ka ce mota zai da zai in ka ce ruwa ka zuwa a kan da ya yi ma sama gurin kiti mai mai ya bari gangare ka sama wannan jini wannan jini burka bai da bai a nan fara sai na fara mai kuɗi ne ya kama shi saboda kuma ya kaɗa jini kuma da Allah wani ta kira isha isha ta wani jama'a a ga nan in ka fita garin gurin ba duk abin da ka yi na ba ba ba daga cikin wannan da ya zama yau ba yana ganin abin da ke ba ba da sun zo su sun ba kamar da Allah sun yi ya ganin da ya da ya fita da hannun da ya yi a ya ai ya kuma da ba ya ya ganin su mutane kamar kuma a dan shirku Nuga ya mutane ɗan gara da
وكان ذلك أنهم قالوا من بعض اليوم على رأي ولكم خلقوا به
Ibn Zari ya ambata cewa musafir Kuwaiti yayin da aka je su alfiya sun gudu sai wani mala'ika ya suke cutar shi ko mala'ikan sifarsa irin sifar shi ko musafir Kuwaiti. Sai an ɗauka wasu abu ne a cikin abu da ya yi shahada wani mala'ika ne gudu da zai iya sifarsa irin gizi da giwa da ya
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يا محمد
Aisha ta yana cewa da shi yi gaba a kawo shiga shiga da ku kare mu kawo.
وقال لهم لكم لست من قريب Mala'ikan nan da ya gaji zai fice ma ta Allah Muhammad awwali.
فعلم انه هو لكم Idan malaka ya ta gana shi mala'ikan ne. Ya shanje shi bayan shi ya shahada.
وذلك غير وايد تاتي فينا او تزال بدل الله رضي الله عنه سبحانه وتعالى
Hakika wani ne ba ne ba daga annabi da yake jin an bada cewa da sai ka fada na da ya tafi da gare shi ya ba.
النبي صلى الله عليه وسلم Kan mu ma da wannan shugaba sallallahu alaihi wasallam sai wani dattijo ko tsoho ya gabato yana ɗauke da sanda a hannu. ya yi sallama ga shugaban sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ya bayyana wa sallama bayan Allah zai ce na ji muni da sa'an da shi wai kai ya zo lai ha mutu ne dan kai san mu dan lai sai ni bari hadisin yana da tsawo wani na Allah sun yi da sosai da shi har ya gaya masa ai shi ya dade a tsare har ya ga zaman annabi ya ga Muhammad shi ne eh ya ga Nuhu ya ga wanda yake bayan Nuhu ma hadisin yana da tsawo
وأن النبي صلى الله عليه وسلم له سورة من القرآن kuma ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam da shi surori da shan Qur'ani
وذكر الوحي مثل عليه عند هذه للصلاة التي لا يسر الناس شعرها قيامة
Imam Malik ya faɗa yadda Hazim bin Walid ya kashe wata wato bakar halitta za mu ce lokacin da ya rushe kuncin kusa ta kuma tana ne bada kanta haka kai kuma mace kuma mace mace da fuskar rara daga cikin kuncin kusa kuma ya haɗa da turawa ya yi ba yana maka bayan ya kusa kusa da rikin turawa yana da sabiya ya yi kazina ya yi kaza wa suna ya yi kaza sai tura har da wani ne inda wucin kusa ya shi ba cikin kafa ya ba shi mafi yi inda wucin kusa yake sai a fasa wucin kuma ya zai amma an kawo da shi wata mai ba da su wucin ta hari da su ba in ka barta to ka sa da wasu ko za ka ita ce ko za ta da hakan kuma da ina ta je ruza kunce ne ko ta mutu ta kuma ta ruwa rara ko kuma ne ta kanta zai gashi a kanci alamin wani ne da kunce da ita wuce na za ku yi kada ma ta rika ana ra'ayi ya je yanka ta misali da gobe ba a nan annabi ma da ake a yake nan ba da samu a jama'a su ka da yau wani ma jama'a ya kuma jama'a ya ce shi ne ka ba wanda yake ruwa da ayyuka da shi وقال صلى الله عليه وسلم وعليه صلى الله عليه وسلم يا فلا إن الشيطان
kamar ladar baya ta iya sa aliyu na kusa a karnin lawonin mutu.
Cewa idan ya shigo ya fito daga inda yake ya zo wuri na jiya da dare. Dan ya yanke mun sallah ta ya shiga sirri da wani abu Sai ubangiji ya bari ku ba.
Sa'adatu fa'ar asna shi da wuce da tare da wani jini.
Na kawo shi. Da na yi ma daure shi a cikin ramu da shi a ramu da masallaci.
Sa'adun jini dai Sai gari ya wani ko wannan ya zo ya shiga. Da abin da ya ce.
فذكرت دعوة أبي سليمان بإذنه وأبي بكر لا يبني آدم بعدي.
To kuma sai na tana addu'a da kan kwana na Suleiman wanda ya dawo yake kawo samu ka ba da mulki wanda bai cancanta za ka ba wa wani na a bayan wani na a bayan na ba shi annabi sai ba shi aka san za ka aljanu da shekaru shi ke yin tarbiyya a kansu in na ɗaukar shekan na bari mutane ko mutum wanda suka yi yawa sannan shi kun karɓi shi ba zai zama kamar na su a cikin wani a cikin su ba ba zama ya kama wani cikin haka ba ba dan ba wani kamar ya haka dan a'a kawai dan dai girma ba a ta a cikin rewa da ya kuma Allah ya bashi mikin da kuma ba ba shi ba da kan ba tsawon shi
فقد الله حقيا sai ubangiji ya biyo shi dan ya samu tsayin samu dama ya yi ubangi Allah ya sauki a kan وهذا باب حسن wannan baya ne wanda yake da yawa حسن
inda ba na abin da wannan mutane kenan دلائل وجهي وعلامات ذلكه ما تراتبت به آراء الربان والأعمال علماء أهل الكفر yana daga dalilai na annabta shugaban Allah ya zama da kuma ana kun da mutuncin sa abin da ya zo a dattiri na daga labarai daga kokaye da kuma masana ilimin yahudanci da kuma malaman da suka zama da zama من قبله وصفة أمته na daga ambaton zuba ta sa da kuma zuba ta kuma ta sa إني وعلاماته da ambaton zuba ta sa da kuma kuma na hawan sa مثل القاتل الذي بين كتفيه da ambaton sa da kuma wani da kankanin kawarin sa أو مثل ذلك في أشعار من ميتين da المتقدمين kuma Allah ya zama da wannan ne in wa ko ke da nau'i kuma sai da Allah ya gaba ta
أو مثل هذا البدع zai ga wannan hukumi hukum hukum tubba ko kullum da zama da ba tsari tubba wa da tubba da ausu da kuma harisa da kawai da ai
وقيل بالتفصيل tufsu bin sai وما ذكر أحسن من ذي ذلك وغيرهم وما أعلم به من قوله لذكر أبو بن أبين وأسد النوبل أفكلام عليهم يهي وعلماء الهدى سبع لمن يهود الله وشهاب العالم فاهم فإن da kuma malaminsu shi ne shawon hudu wanda yake abokin shugaban duk sun ba da labarai da yawa da ke tsohon aikin muna zuwa sun nasa zuwa garin da zai rayu zuwa sun zai hijira sun faɗa abubuwa da suke su.
من قبله وعلمه Yau da zubar ba a kan da labarin sa وما أوتيت ذلك في السماوات والأرض da kuma abin da aka samu a cikin asalin da zai jira na ga wani ما أجمعوا العلماء وبينهم daga abin da ba a kan suka tsara shi kuma suka bayyana shi da gidaki.
وأنهم سمعوا ما سمعتم وأنزلوا
har kuma abin da ya zama wa tukar a wata tsirin su sun tsira da tsirwa da suka masu tsirwa su.
بسرور الزاد ومن سألك ومن يامك وحيوك أبتالي لو مثال ابن سلام عبد الله بن سلام بن عمرو لابني سعد لابن يمينة ومخيري تفعل وأبا العيني فإليه رأس السلك والذكاء مدرسة الكيمة لم يهود يعود
مغيرة ونسل لها مشاكل جاء وهيرة المسكورة والذي مسمى حبشة وسائل موسى وبغالية جاء ما مسمى يكون تجاري وأسكت الشاعر تأسكم والذي يعلم كرسل كرسل عشان والزارو وسلمان والنجاشي ورسالة وانشت وأتيت كل دلالة مما أسلمت كل خير وصالة waɗannan da wasu su tare da wanda suka musulunta da cikin malaman kiristoci duka sun ba da labarai da ke dake da wasu kuma ma'aikin Allah sunayensa da garinsa da abin da ya shafe shi wanda yake da cewa a shirya annabi Muhammad suna wanda ya zo shi ne wanda ake jiran zuwa
وفي سبب ذلك يوم وسائل وتعالى والنصارى وليس
hakika ne na gano shi ma ya yi hulun shi da wannan da kuma wato sahibin ruwata wanda ke masani ne na kirista da kiristoci shi ma ya bayyana da sarkin misira kuma ɗauke su da kuma wanda tattiji wanda ke babada da ko kuma hankilinsa wanda ke masa ke da tiri da ibn suriya fadiya da wannan su da cikin malamin da gudawa duka dai sun bambanta abubuwa wanda ga wani da ya zama hasada da kuma ƙoƙarin gogayya ya ɗauke su a kan su wanda a kan kafin su kan su musulunci su da su zama da gaskiya wata ga amma labarai a cikin wannan suna da yawa wanda wannan cikin duguwa hakika abin da aka ambata cewa yanzu a cikin gaban yahuna ba da kiristoci wani abu ne wanda yake ya kwamfasa sunuwar duk sun ji min sifatihi wani sifata a kayi wani ga sifar ma'aikin Allah da sifar su mafanta وعسد عليهم من تولى عليهم من ذلك رسوله an gaba masu hujja a kan gaskiyar ma'aikin Allah da zama da abin da ya zama da kansu sun kwanta وظنهم من عليهم ذلك رب اسماعيل da kuma zargin su da cewa dama za su sanya wannan sun za su koyi عليهم أسنتهم ببيان أمرهم ثم أحد الكتاب من أقول ودين نوره وهو كل شيء في القواعد su kiristoci da kuma rudawa sun koya hakan ma'aikin sallar da wanda su ƙarara da zafi da mansu amma su ci bayyana wa sai su koyewa tare da cewa hakan ya kama mutane a cikin rana amma ba su bayyana da imani da shi amma sai ma abin zahir da ta ibn salamin wa ma hayyukum ko bi ma ra'ayatu
عليهم أسنتهم ببيان أمرهم da yadda kuma suke kasa suka hana kansu daga bayanin abin da manzo Allah ya zo da shi ko kuma bayanin da manzo ودعوتهم إلى المباعدة على الكرام da kuma yadda suke kira ko ya kira su sallar da zuwa su ko ai ba hada idan ne ya a san ya tabbara su ta ba ko kan fuskar ne da garin ido kada Allah ya jira mu ya suka kira mu Allah su su kirawo ƙatan da matan da kansu su zo kai ma ka kirawo ƴaƴan da da iyalin da ka zo da kanka sun mazaba da hin har da Allah Allah ya kai mai su zo bi ne ne ya mu a sanya takwara ko ta ba ko da shi kan wanda yake maka da gani ai ba sai ya maka da su zo da shi
وما منهم إلا من نفعه
an عن معارضته mu'arada عن معارضته to ai daga nan suka guje wa yin wato suna wasu da ma'aikan Allah ba sai su yi ba da Allah وإبدال ما علمهم من كتب ابتداءه da kuma bayyana abin da ya zo da ya ba- bayyana sai ka sai zaman su ولو وجدوا إلى قوله لكان يزاره أعون عليهم من بذل النفوس والأموال da sun samu sabanin abin da yake mana
cewa akwai aljaban su sun sai aljaban na su zama bayan haka to ai da su fito da wannan su bayyana ya fi musu sauki a kan su sai da da dukiya ko su ke da kansu ma wato abu ne da dukiya kuma su zo da shi da su kai da mashi na sai da ba su kuma wanda wannan hadisi ya da kuma wanda ke da jini da kuma wasu da yake وقد قال له كل قائد في التوراة وعن كل الصالحين إلى وعد الله صلى الله عليه وسلم يا من أجلسوا ce da su zo da aka wara a kan da idan zai da sai kuke cewa abin da ke zuwa da shi ne ko ga wa a tawar ba gari ba sai za ku yi ina ma zai yi ba yanzu a mun da ko ga yi zai gari da shi shafi kure shi ke wata ihe wanda wani ya ya yi kuma gari wa wa a ajirana da zuzuri ومن هذا تنتين وسعد بن بنت قريب وفاطمة بنت نعمان ومن لا يعلم كثرة إلى ما فعل على أسرة الأسنان وإن لوصوص وأن غلط وجهه ليوم أبدا أبدا Zan abin da ya bayyana a kan hararrakan guma a kasuwansu sun ba faɗa abubuwa da ba mamaki da ba an nasa mashi
من نبوته وأوتي وقت رسالته daga labarin annan da kuma yana lokacin aiko shi
وإلى العوالم من ذلك ومن قبائل المسلمين وأزواج السوريين haka nan abin da aka ji daga harafin da na aljanu da kuma abubuwan da aka yi yanzu na hukumata za a zuwa nan da akwai wata ayin kajin hukunci sai kurci da ce ai da lokaci ya kama shi Allah zai bayyana duk zai ma zuwa kuna yayyanka wannan da ta hukunci Allah zai kawo a sha'awa da za ta da irin wannan wato wa kusuwar da kuma cikunan wato kuma sai da suka saka suka aiki sai a ji suna magana a wani yanki a kuma hajji da shi zo ba shi Allah da nan
وما أرسل من رسول النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له جل وعلا
da kuma abin da an samu da sun da shi da wani zama a yanzu zama da kuma shi da gare shi a matsayin cinsa مكتوبا بالإدارة والقبول حتى الذي ما أكثره مشهور
abin da aka samu a cikin duwar wasu a cikin kaburbura da rubutu wanda yake da ɗan rubutun nan wanda yake da yawan da ya shahara wanda muna ba da kuma iri iri wani والإسلام ما أكثره بسم الله فقالوا مشهور haka na mutum da wanda suka mutum da zama wannan da su ma dai abu ne wanda yake da Alhamdulillah. Allah ya zama, Allah ya zama, Allah ya zama, Allah ya zama, Allah ya zama, Allah ya zama, Thank you.
آمين بالحج والسنة آمين
يا إنسان وصفاته وقل لنا في سائرنا هذا في القلوب ولا عليه لا إله إلا أنت والذين عرفوا الذين أجروا بنا ونجينا وعملنا كل صبرا يقول إلا يبدا وجعلنا في قلبك يا سلام للمستمعين ومن عليه فلا عليه الله وسلم وبعد رزقنا عليه الله وسلم وبعد رزقنا عليه الله وسلم وبعد رزقنا اللهم صل على
Thank you.